من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ترى روتم صفر هجر مائكي صلى الله عليه وسلم ولادة في هدو ثلاثين دا شدة الله مدوكي سركي يا هذا مدو من شيء قبل درس من اللتاتي أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق نا الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله تعالى زام تاشي مسألة تأريد همسون دهلو ما ليتي يعتقد الشيعة أن العلم مخزون عند أئمتهم وأنهم ورثوا كتبا وعلما لم يرثه غيرهم فعندهم صحيفة الجامعة وكتاب علي والعبيطة وديوان الشيعة والجفر وهذه الصحف الوهمية فيها كل ما يحتاجه الناس مسألة هو تنبيا تدريد همسن دهدو مالا الخراشية يعتقد الشيعة أن شيعة سنة قدر تاوى دقشن أكيدنسو أن العلم مخزون عند أئمتهم شوى إلمينا لن تسكنشع وجه إماما سوداغو مشاهد cikin abin da suke faɗi mun karanta a baya cewa imamansu sun san gaibu وأنهم ورثوا كتبا sannan a immansu sun gaji wasu littattafai wa ilman da wani ilimi lam yarithu ghayruhum wanda waninsu bai gaji waɗannan ilmoman ba bai gaji waɗannan littattafan ba wannan aqida in shi'a ce a game da a'immansu fa indahum sahifatul jami'a suna da wata takarda da suke ce mata sahifatul jami'a وكتاب علي أقول لتاكم تفكي شيء مثل كتاب علي والأبيطة سنة أقول وتتقدى تفكي شيء مثل الأبيطة وديوان الشيعة سنة أقول لتاكم تفكي شيء مثل ديوان الشيعة والجفر سنة أقول لتاكم تفكي شيء مثل الجفر إذا ما أمن تابع باية ما لا لسافو ونا قوة النفس malai ce wa hadhihi suhuful wahmiyyah waɗannan littafan ko takaddun na tunanin yan shi'a fiha kullu ma yahtajuhu nas suka ce a cikin su akwai duk abin da mutane suke bukata duk abin da mutane suke bukata na rayuwarsu to akwai a cikin waɗannan littafan malai ce wal ajibu amma abun mamaki anna hadhihi suhuf allati tazumuha ash-shi'atu waɗannan littafan da 'yan shi'a suke ambata su suke riya cewa suna da su lauka na shay'un min ha maujudan da a ce akwai wani abu daga cikin waɗannan littafan yana nan har yanzu ko akwai shi ma tun asali to la taghayyara wajhu tarih ai da fuskar tarihi ta canza da ba haka ake ba in waɗannan littafan da suke lissafawa suke ambatan su bayan alqur'ani inda gaske suna nan to ai da fuskar tarihi ta canza da yanzu ba haka tarihi yake ba ولما عجز أئمتهم عن الوصول للحكم فإذا shugabannin su basu kasa kaiwa zuwa ga shugabanci ba domin mun sha ambatawa a cikin imaman shi'a guda goma sha biyu baki ɗaya ƙwaraji ne suka taɓa zama khalifoci a ilmominsu guda goma sha biyu to a cikin goma sha biyun nan guda biyu ne aka taɓa musu mubaya'a a matsayin imamai sayyidina ali radiyallahu anhu sai ɗansa sayyidina alhassan radiyallahu anhu wannan su biyun nan kacal su kaɗai ne aka taɓa musu aka taɓa musu mubaya'a amma sauran guda goma gabaki ɗayansu ba wanda ya taɓa zama shugaba a cikinsu to kaga idan da gaske ne cewa waɗannan littafan nasu da gaske suna nan to tabbas da ashe ba haka tarihi yake ba da yanzu sai dai a riƙa lissafawa a ce to misali sai a ce sayyidina al-hussein radiyallahu anhu shine khalifa daga shekara kaza zuwa shekara ta kaza ɗansa aliyu zainul abidin shi ya zama khalifa daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza ɗansa muhammad al-bakir shi ne ya zama khalifa daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza ɗansa ja'far sadiq shi ya zama khalifa daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza har a kai zuwa ga imami na sha biyu to shi ya zama ba haka ba abinda ke nuna cewa waɗannan takaddu ko waɗannan littafai ba su wani ne ya sa ba su ba su yadda suke lokacin ne in za a zo karatu sai an canza yanayin ولما عصفت بهم المهن كما دا مثالي لتفنن nan da gaske suna nan to ai da fitinu ba su shafe su ba wa mata kullu wahidin minhum maqtulan aw masmuman sannan kowannen su ya mutu a matsayin maqtulan wanda aka kashe aw masmuman ko wanda aka sama guba kama yaz'umun kamar yadda suke ambata da kan suke ambata cewa duk kusan imaman su gabaki daya to kowannen su yana mutuwa ne ko dai a kashe shi ko a sa masa guba to in akwai komai a cikin waɗannan littafan nasu to ya aka yi suka bari waɗannan abubuwan suka afku walama ghaba ghaibuhum fi sirdabihi kuma da wanda ya fake daga cikin a'imman su guda goma sha biyu wato mahadi shine na sha biyu to ai da bai fake ba a cikin wannan kogon nasa wa zalla mukhtafiyan kuma har yanzu yana nan a ɓoye قادعا في مقمنه خوف القتل ينا لما قلقل أتكن ونن كوبان مقويسا خوف القتل سبو لينا جنس وغن أكشيش أي أبن نسيك فأي كينا sun ce lokacin da aka haife shi saboda tsoron shugabanni ko sarakunan zamaninsa azzalumai to shi yasa sai ya ɓoye a wannan sirdabi da ke garin samira ko surra marra a iraki to in akwai waɗancan littattafan waɗanda komai akwai a ciki komai akwai haka suka ce fi ha kullu ma yahtajuhu an-nas duk abin da mutane suke nema a cikin wannan littafin akwai a cikin wannan littafin to ya aka yi aka samu waɗannan abubuwa in akwai su abubuwan da mutane suke bukata ai mutane suna bukatar jin daɗi to ya aka yi su shugabannin suka sha wahala bayan sun sha wahala kuma kowannensu a cikinsu su goma sha biyu kwara biyu ne aka taɓa musu mubaya'a a matsayin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam tsohon goma sha biyu goman kai babu wanda ya taɓa naɗa su ko ya taɓa musu mubaya'a me yasa matsala ta 155 wa yuqalu aiban malam kuma yace za a kuma cewa aina hadhihi al-masadiq al-yawma wai waɗannan littafan ina suke yau ina suke wa ma la yantaziru muntazaruhum hatta ya khuja biha ila nas sannan wannan da suke jira mahadi wanda sai ya bayyana sannan za a bauta ma Allah sannan bautar Allah ta zama tilas to me yake jira har yanzu bai fito da waɗannan littafan ba sai ya fito وهل الناس بحاجة إليها في دينهم شو متاني سنة بقاته وأن التفاق أشم الدين سو فإن كانوا بحاجة إن هر متاني سنة بقاته وأن التفاق أشم الدين سو فلماذا تبقى الأمة منذ اختفاء الإمام المزعوم تونيسا للتفن سكا تبت أقويه تند شيما إمام سنقوم شابيو وند سكيريا ya fake mungu aksara min ahada ashara karnan fiye da shekara goma sha ɗaya ba'idatan an masdarin hidayatiha waɗannan littafan sun nisanta ko al'umma ta tabbata ta nisanta daga mabubbugar shiryarta in dai waɗannan littafan al'umma na da buƙatarsu to me yasa za a zauna fiye da ƙarni goma sha ɗaya amma har yanzu waɗannan littafan ba a fito da su ba domin a yi aiki da su abota ma Allah domin a shiga aljanna ai musuluncin ana yin sani ana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala dan a koma gidan aljanna to ya za a ce littafan da su ne na addini a ƙarƙashin su ne za a samu tsira ko a samu halaka idan ba a bi ba ya za a yi a ce fiye da ƙarni goma sha ɗaya har yanzu waɗannan littafan suna nan a ɓoye imamin da yake tare da su har yanzu shi ma yana ɓoye bai bayyana ba al'ummatan da suka mutu a tsakanin waɗannan ƙarnonin goma sha ɗaya waɗanda ba su ga waɗannan littafan ba to su ne makomarsu shin suna wuta ko suna aljanna wa ma zambu kulli hadhihi al-ajyan sannan menene laifin waɗannan jama'an lituhrama min hadhihi al-kunuzi har aka hana musu waɗannan taskokan su waɗannan mutanen da suke rayuwa mu ma har yau da mu san waɗannan littafan ba shin mun yi ma Allah laifi ne shi yasa Allah madaukaki sarki ya koya waɗannan littafan wa in lam takun al ummatu fi hajatin ilaiha idan kuma al'umma ba ta da buƙatar waɗannan littafan falimada kullu hadhihi da'awi to me yasa kuka kike waɗannan maganganu in al'umma ba ta da buƙatar waɗannan littafan to me yasa kuka kike waɗannan maganganun na ƙarya kuka ce akwai wani littafi mai suna diwanin shi'a da littafi mai suna aljafa da littafi mai suna kitabu aliyyin da littafi mai suna al'abita da littafi mai suna sahibatul jami'a in al'umma ba ta da bukatar su me yasa aka kirki waɗannan maganganun na ƙarya in kuma al'umma tana da bukatar waɗannan littafan to me yasa aka ɓoye waɗannan littafan karnona goma sha ɗaya al'umma ba ta samu waɗannan littafan ba laifi ta ma'alla shi yasa Allah mana kuɗi suke sa aka bar waɗannan littafan magana ta gaskiya ita ce ba waɗannan littafan maganganu ne na ƙarya waɗanda aka ƙaga ba su da asali ولماذا يصرف الشيعة عن مصدر هدايتهم الحقيقي kuma me yasa kuke kau da mabiyanku daga littafinsu na shari'a na asali wa huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa za ku hana mabiyan ku yin aiki da alkur'ani me yasa za ku hana mabiyan ku yin aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ku dora su akan wasu littafai waɗanda ba a taɓa ganin su ba ba a san su ba littafan da ba su da tarihi ba su da asali a tarihi me yasa haka mas'ala ta 156 yazkuru shi'atu fi kutubihim in shi'a suna ambatawa a cikin littafansu anna masir al-husayn radiyallahu anhu lallai tafiyar da sayyiduna al-husayn radiyallahu ta'ala anhu yayi ila ahli al-kufa zuwa wajen mutanen kufa thumma khidlanahum lahu sannan suna ambata yadda mutanen kufa suka tozarta sayyidina al-husayn wa qatlahu sannan kuma suna ambata yadda mutanen kufa suka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu wannan mas'ala an sha bayani kanta lokacin da yazidi aka masa ba mahaifinsa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya masa wasu ci da cewa ya zama zai zama khalifa bayan bayan ya rasu sahabbai da yawa sun mai yazidu mubaya'a duk da cewa a cikin sahabbai akwai waɗanda suka fi shi shi ba sahabi ba ne amma sahabban annabi sallama saboda ka a zubar da jinin musulmai suka masa mubaya sayyidina al-husain radiyallahu ta'ala anhu ya ce shi ba zai masa mubaya ba saboda haka ya tashi daga garin ya tashi ya koma garin makka yana madina yana garin makka mutanen kufa suka yi masa wasiƙu ya tara wasiƙu da sun kusan dubu hudu a kan cewa ya zo sun masa mubaya'a ya zama khalifa bayan ya zo ya taso daga makka ya zo kamar yadda muka sha ambata sahabbai da yawa sun ba shi shawara cewa kai ya ci domin mutanen kufa mutane ne mayaudara sun kashe mahaifinsa sayyidina ali a kufa aka kashe sayyidina ali sun kashe dan kanin wansa sayyidina al-hasan a kufa aka kashe shi sai kada ka je cikin mutanen da suka masa wasiya kai ya tafi akwai sayyidina abu hurairah akwai abdullahi ibn umar akwai abdullahi ibn abbas amma Allah ya kaddara sayyidina al-husayn yace to bari ya aika da dan uwansa muslim ibn aqil domin ya je ya binciko masa to wannan shine mafarin fitar sayyidina al-husayn garin kufa ya tafi kuma ya tarar da cewa duk waɗannan wasikun na ƙarya ne an shirya masa makirci kuma makircin ya kama shi to in shi'a suna ambata waɗannan a cikin littafansu suka ce wannan shine kana sababan fi riddatin nasi wannan wai fitar da sayyidina al-husayn yayi da kashe shin da aka yi to wannan ya zama sanadiyar riddan mutane illa talatatan sai dai mutum uku kawai su kadai ne ba su yi ridda ba kowa a duniya ya ridda sai mutum uku to shine sai mali ya ce idan kenan law kana ya'lamul mustaqbala da sayyiduna al-Husain ya san gaibu abinda zai faru nan gaba kama ya zumuna kamar yadda 'yan shi'a suke riyawa da ma tara ilaihim ashe da bai tafi kufan baki domin ya san gaibu zai san kashe shi za a yi kaga ba zai tafi ba in ko ya san za a kashe shi kuma ya tafi kaga kenan sun ce yayi ganganci domin qur'ani ya ce wala talqu bi aydikum ila tahluka wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku je ku jefa kawunan ku lafazin alkur'ani ya ce aidikum hannayenku ila tahluka wato kawunan ku kar ku je ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka kaga ashe bai san gaibu ba ke wannan nan abubuwa da suke riyawa cewa a in masu san gaibu maganganu ne da ba su da asali ba su da tushe مسألة تأريد همسن دبقي ترجع الشيئة أن سبب اختفاء إيمانهم الثاني عشر إن شيئة سنارية و سبب قويور إمام سنشاديو هو خوف القتل شيني صوران كسا ينادين صوران أكشيش فيقال تسيء تنبيس أشي ولماذا لم يقتل من قبله من الأئمة تميزا بأكشى وأن ذلك تعطون سبعة بجتشن أئمة ولا قوم شاء duk da cewa sai na Ali radiyallahu ta'ala an kashe shi akai amma sai da ya girma ko sai da ya zama khalifa sai na Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu kashe shi akai guba aka sa masa amma sai da ya girma amma ya zama khalifa sai na Al-Husayn shi ma kashe shi akai ko amma shi ma sai da ya girma to shi ne yasa mahadi tun yana yaro ya boye shi kadai ne kawai aka yi niyya a kashe shi yana dan yaro wa hum ya'ishuna fi dawlatil khilafa kuma dukkan waɗannan a'imman yan shi an gabaki ɗayan su sun rayu ne a daular musulunci a lokacin misali sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yayi zamani da khalifofi guda uku sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman kun gani haka ɗansa sayyidina al-hassan da al-hussein dukkaninsu sun ga khalifancin waɗannan khalifofin guda uku sannan shi kuma sayyidina ali ya zo zama khalifa sannan ɗansa sayyidina al-hassan ya ga khalifancin sayyidina muawiya sannan sayyidina al-hussein ya ga khalifancin sayyidina muawiya sannan kuma ya ga khalifancin yazidu to kaga me yasa su duk ba a kashe su ba suna yara sai shi ne za a kashe shi yana yaro wa hum kibarun kuma su manya ne fa kaifa yuqtal wa huwa tiflun saghir ya za ya kashe shi alhali shi dan karami ne su kuma ga su manya ai so tari ba a ce kashe yaro ba to me yasa haka ashe kun ga wannan ba ba shi mun sha faɗi an sha ambatawa a ƙidar ahlus sunna wal jama'a game da mahadi ita ce annabi salma ya faɗi cewa mahadi zai zo kuma sunansa zai zama daidai da sunan annabi salama sunan mahaifinsa zai yi daidai da sunan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sunansa Muhammad ibn Abdullah amma mahadin yan shi'a shi ko sunansa Muhammad ibn al-Hasan al-Askari mahadin yan shi'a an riga an haife shi da aka haife shi sai ya ji tsoron shugabanni azzalumai na zamaninsa sai ya je ya ɓoye ya ɓoye a wani kogo ya ɓoye ba zai bayyana ba sai ƙarshen duniya idan duniya ta lalace sai ya bayyana amma mahadin ahalus sunna ba a haife shi ba amma manzo Allah sama ya faɗi cewa haihuwarsa za a yi kuma zai zo daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan ba wanda ya ce babu sharifai za a iya samun mutum yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan ma a duniya da yawa wasu su ma a yanzu sarakuna mutanen mutanen gidan maro gidan sarkin sarkin maroko suna da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam gidan sarkin jordan suna da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam to daga ba wanda ke inkarin cewa akwai sharifai ɗan gidan annabi sallama abin da ake inkari shine wasu abubuwa da ake ambatawa a ce wane sharifi ne wuta ba ta cin shi wane sharifi ne kuma a ta tara masa sadaka alhali sharifi ba ya cin sadaka in dai kai ɗan gidan annabi sallama ne ba za ka ci sadaka ba dabino aka kawo zakka wata rana aka kawo zakka ta dabino aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam domin a raba ma al'umma ta musulunci jikinsa sai na alhassan yana ɗan ƙarami sai ya zo ya ɗau ɗaya yaro ka san yaro manzalin sama ya zo ya gan shi sai da ya matsa bakinsa ya fito da shi shi inna ala muhammadin la na'kulu sadaqa aw la tahillu lana sadaqatu mu ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya ce da kansa shi ba ma cin sadaka saboda sadaka ausakun nasi kazantar mutane ce sadaka in mutum sharifi ne ba zai ci sadaka ba alama ce wannan babba ta gane sharifi ba zai ci sadaka ba to kaga wannan kenan sadaka mahadi a wajen ahlus sunna wal jama'a zai zo daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren gidan jikansa sayyidina al-hasan ba al-husayn ba su kuma yin shi'a nasu zai zo daga gidan sayyidina al-husayn ne kuma an riga ma an haife shi yana nan ma a koyi a cikin labaruka waɗanda suka yi kama da tatsuniya suna ma haɗuwa da shi da khizar suna haɗuwa suna tattaunawa sun san a cikin tatsuniyoyin da ake faɗa wa mutane akwai khidir wanda qur'ani ya bamu labarin sa kuma manzo Allah ta so mai bamu labarin sa a cikin hadisai ingantattu wannan da suka haɗu da annabi Musa alaihi salam fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma wanda ya ce ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra to shi khidir suna cewa yana nan da rai to duk wannan abubuwan ba su tabbata a dalili ba so daga kaga ashe cewa imamun su na goma sha biyu yana dan karami ya je ya boye saboda khaufal qatli tsoron ka a kashe shi kaga wannan magana ce da ba ta da dalili hankali ma bai kamace goyi bayan ta ba balle na ci mas'ala ta 158 yadda shi'a in shi'a suna riyawa أنهم يعتمدون في الأحاديث على ما صح من طريق أهل البيت سنة شيوا سنة دوغروني ده حديثا ده سكة تبتا سكة إنجنتا من طريق أهل البيت تحنير ده أكرويتو إن جدا من ذا الله سلم إن شيء إذن أقوي أبو هريرة أتشن حديثي بدي أيكي ده شيبا إن أقوي عبد الله بن عمر بدي أيكي ده شيبا إن أقوي عبد الله بن عباس ba zai aiki da shi ba sai hadisin da aka samo daga Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq ya ruwaito daga babansa Muhammad al-Baqir Muhammad al-Baqir shi kuma ya ruwaito daga babansa Ali Zain al-Abidin Ali Zain al-Abidin shi kuma ya ruwaito daga babansa Al-Husayn duk isnadan shi a haka suke wannan ka'ida ce a wajensu cewa ya'tamiduna fil ahadisi ala ma sahha min tariqi ahli albayt so daga in dan shi'a ya ja maka hadisi to zai ja maka hadisi ne in ya ja maka hadisi yana cin sahih bukhari to yana son ya ce maka ne gashi ku ahli sunna kun ce kaza yana son ya kawo maka jayayya ne ko ya kawo maka inkari amma shi bai yarda da shi ba sannan mun sha ambatawa cewa in shi'a ba su san ilmin musalul hadis ba sai karni na bakwai ba su san ilmin rijal ba tantance waye za a karɓi riwayarsa waye ba za a karɓi riwayarsa ba sai a karni na bakwai wanda ya kirkiro musu wannan ilimin ya sa suka yi da shi shine ibn al-mutahhar da kai ne littafin minhajul karama fi isbatil imama shi ne ka musu shi ne ka musu amma ilimin hadisi a wurin ahlus sunna to tun daga zamanin tabi'ai akwai shi tun daga zamanin tabi'ai akwai shi sahabbai suna nan da rai akwai ilimin hadisi sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace da idan kowa ya zo ya ce mana annabi sallama ya ce sai mu ansa yace falamma bada annas yaqribuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce amsakna ce idan lokacin da aka fara manzo ana sama ƙarya to sai muka kame in ka zo ka ce mana annabi sama ya ce sai mun kalle ka sai mun bincika ka magabata sun kasance suna binciken mutum idan za su karɓi hadisinsa fa ka'annahum yuriduna an yuzawwijuhu kamar suna son su ba mutum mata haka suke bincike kafin a karɓi riwaya hadisinka sai an yi maka kallon ƙwaƙwaf an maka bincike na ƙarƙaf sannan sai a yadda da riwayarka idan aka samu kana yin ƙarya ba a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za a karɓi hadisinka ba mutum dama ɗan share naye ne a labarukan mutane na gari yanzu nan sai ba da labarin ƙanzan kurege to ba a da tabbas din ba zai ma annabi ƙarya ba tunda ya kadibu ala nas kal ya kadibu ala Allah tunda zai iya karfin hali ya ma mutane ƙarya to zai iya ma Allah ƙarya mun gane to ba su da ilimin hadisi amma daga baya sai ya zama suna ce ma kansu wai ya'tamiduna في الأحاديث على ما صح من طريق أهل البيت سنا دوغروني ده حديثا ده سكا تبتا أكا إن سكا إنجلتا أما ده شرط أغويتو ستحني أهل البيت وهذا فيه تمويه وخداع وانا أفيد شعبي أفيكما يودارا لأنهم يعدون الواحد من أئمتهم الاثني عشر كالرسول صلى الله عليه وسلم دومن سنا كرجع إمامي إيه ده كتكنسو to kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a immomin su nan guda goma sha biyu kowanne suna jin shi ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa a wajen su imamun su la yantiqu anil hawa baya tafshi fadi baya fadin son zuciya wa qawluhu ka qawlillahi wa rasulihi kuma suna daukan magana imamun su kamar magana Allah ce kamar kuma maganar manzon Allah ce haka suke dauka ولذلك يندو وجود أقوال الرسول في مدوناتهم شيء يسا ذاك كما غنغنم من زن الله صلى الله عليه وسلم أن كتني أشل تبن شيئا wannan abubuwa ne da gasi nan kafin 'yan shi'a su ce manzon Allah sun sama ya ce su ɗaya to sai sun ce Ja'far Sadiq ya faɗa su ɗaya ne kafin su ce manzon Allah sun sama ya faɗa su ɗaya sai sun ce Muhammadu Bakir ya faɗa su ɗaya ga kuma littafansu nan ana samun su ai ana ganin su ka ɗauka ka duba ka gani kafin su ce manzalla ta sama ya faɗa su ɗaya to sai sun faɗi wani imamin su ya faɗa su ɗaya to ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗin li'annahu muqtasaw bima jaa an a'immatihim domin su sun wadata da abin da a'immomin su suka zo da shi ba ruwansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan imaman da ake son tabbatarwa su ne hujjojinsu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba su da bukatarsa shi yasa malam ya ce yandaru wujudu aqwalir rasuli fi mudawwanatihim maganganun manzon Allah sun salama yan kaɗan ne ake samu a cikin littafan yan shi'a ka ɗauki littafan su guda hudu da suke ce musu al-usulul arba'a littafan su guda hudu farawa daga al-kafi da man la yahdhuhu al-faqih da tahzibul ahkam wannan littafan manya manyan littafan shi'a in ka ɗauki kowanne daga cikin su kana karantawa to kafin a ce annabi sallama ya faɗa so ɗaya to sai an faɗi cewa muhammad al-bakir ya faɗa so ɗaya shi yasa wani abin da zai baka mamaki a cikin usulul kafi hadisan na na fatima kakaf ba su wuce ba su wuce a kirga su da yatsu ba amma al-imam al-bukhari hadisai nawa ya ruwaito nan na fatima in dai danganta magana a ruwaito a ce wane ya ce soyayya ce gare shi ana son shi shi yasa aka ambata ashe kaga ahlus sunna sune suke son ahlul bait ba yan shi'a ba in ka ɗauka musnad na al'imamu ahmad hadisan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sun ninka ninkin ba ninki sun ninninka hadisan sayyidina abubakar amma a cikin usul kafi hadisan sayyidina ali guda nawa ne hadisan na na fatima guda nawa ne hadisan sayyidina al-hasan guda nawa ne hadisan sayyidina al-husayn din shi kanshi guda guda nawa ne su kan guda nawa ne سيدي محمد الباكر سيد جعفر الصادق قال أبو عبد الله عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام جعفر الصادق قال أبو محمد عليه السلام قال قال, قال أبو جعفر عليه السلام أبو أبو جعفر شيني شيني محمد الباكر توصوني ما يشي ليس بصحيح أنهم يعتمدون على ما جاء عن طريق أهل البيت كلهم ما لا يشي ba magana ba ce ta gaskiya cewa suna dogaro da abin da ya zo daga ta hanyar ahlul baiti kullihim gabaki ɗayansu innama an tsariƙi a immatihim faqat a imman su ne kawai ahlul baitin da suke nufi a imman ba kuma ba duka ba فهم لا يعتدون بذرية الحسن مثلا ذرية سيدنا الحسن gaba shi ɗaya ba ruwansu da su wanda an yi makamancin irin wannan maganar a baya sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ittifaqan ya fi sayyidina al-husain falala duk wata falala da sayyidina al-husain yake da ita to sayyidina al-hasan yana da irinta kuma da doriya sannan sayyidina al-hasan ai ya girma sayyidina al-husayn sannan zurriyar sayyidina al-hasan ta fi yawa hatta a littafan yan shi'a a littafan yan shi'a cewa suke yi lokacin da aka yi faɗan karbala an kashe duk zurriyar sayyidina al-husayn sai ɗansa kwara ɗaya aliyu zainul abidin amma yan sayyidina al-hasan su kuma guda nawa ne su ba kashe su ba to ina suke su me yasa aka ware sai kawai daga kan sayyidina al-husayn sai aka ɗauko ɗansa ɗin nan shi kaɗai tilo ali zain al-abidin to daga kansa kuma aka ci gaba da fitar da a'imman da suka zo baya ina zurriya sayyidina al-hasan shi kaga ba gon su dusu to daga in sun ce an tsariki ahlul bait suna nufin a'immomin su ɗin nan waɗanda suka zayyana su guda goma sha biyu waɗanda in ka cire ukun farko biyun farko sayyidina ali sayyidina alhassan to duk sauran goma su kuma yan gida ɗaya ne farawa da sayyidina alhussein karewa zuwa ga mahadi to ina zuriya sayyidina alhassan ai da an dan rika yin ma misalin ko da ɗaya da ɗaya da aka ɗauko sayyidina ali a matsayin imamin farko to sayyidina alhassan sai ya zama imami na biyu ko haka yake sai a ɗauko ƙaninsa sayyidina alhussein sai a ce to shine imami na uku to sai a ɗauko ɗan sayyidina alhassan shi kuma sai a ce shine imami na hudu sai a ɗauko kuma ɗan sayyidina alhussein sai shi kuma a ce shine imami na biyar sannan imami na shida ya zama ɗan jikan sayyidina alhassan imami na bakwai kuma ya zama na husaini haka dai a ci gaba da yi ana ana tarkawa kaga an yi adalci kenan to babu ɗaya in aka faɗi sayyidina alhassan suka bashi taken da suke bashi suka ce masa azzaki shi kenan an gama sai su aje shi gefe guda daga nan ba za ka sake jin ɗure sayyidina alhassan a cikin bayanin su bayanin shi an ci ba shi kenan an gama kuma sayyidina alhassan din nan ba a ƙini ba ne a ليس عقيما بل أقرب ba aƙimi ba ne shi ba ba karare ba ne ya haihu ga 'ya'yansa nan ga 'ya'yansa nan an san su ga jikokinsa nan har yau ai akwai waɗanda alhassani ne su ko har yanzu akwai wanda suke danganta kansu sharifai ne kuma ana ce musu alhassaniyu in an ce alhassani ana nufin waɗanda silsilar zurriyarsu ta kai zuwa ga sayyidina alhassan in an ce alhusaini shi kuma shi ne su ne waɗanda silsilar zurriya su ta kai zuwa ga sayyidina al-Husayn to suna nan to me yasa su babu imami ko kwara ɗaya daga gidan sayyidina al-Hasan ya kamata almajiran shi'a su rika tambayar malaman su ba su amsa me yasa shi sayyidina al-Hasan babu zurriyarsa shin bai da zurriya ne kaga wannan abin tambaya ne tun da dai abin gado ne kuma gidan manzon Allah su salama ake magana a kai to dan me za a ɗau jikansa ƙwara ɗaya kuma ba shi bane jikan shi na farko a gidan sayyidina Ali ba shi bane dan sayyidina Ali na farko bal inna al-hasan huwa bakru abihi sayyidina al-hasan ne babban da to ya za a yi tun da shi aka ambace shi shikenan kuma sai magana ta ƙare aka ɗan masa kara aka kara shi da shi da baban shi sayyidina Ali to daga nan goma kuma aka ci gaba da lissafa ga baki daya Hussein Hussein Hussein Hussein kuma gashi nan kana kallon abin da ke faruwa ko abba da kansu da suke zuwa ga imma ai sai dai ka ji an ce Abdul Hussein ba za ka ji Abdul Hassani ba sannan duk inda ka bi a gari ya Hussein ya Hussein ya Hussein za ka to ina ya Hassan kaga duk waɗannan su ne to a gidan Sayyidina Ali su kansu shi kanshi gidan Sayyidina Ali zaɓe aka yi aka nuna bambanci balo balo aka zaɓi wanda ake so domin ana da manufa kuma mun sha faɗi wannan tarihi ne tabbataccen tarihi ta yaya aka samar da waɗannan zuriyar ta sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala an su su su tun da ɗansa Ali Zainul Abidin baiwa ce aka samu a yakin Qadisiyya sayyidina al-Husayn yana daga cikin waɗanda suka yakin Qadisiyya yana cin matasa wanda suka je yakin Qadisiyya yakin Qadisiyya shine yakin da ya ruguza daular Farisawa to a cikin bayin da aka samu akwai baiwa ɗaya sai ya zama ganimar da sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu ya sama ya zama akwai wannan baiwa ya kasar farisa ce to kuma wannan yaƙi shi kawo gujewar daular farisa daga wannan baiwar da ta haifi ali zainul abidin rahimahullah ita ce aka ɗauki zurriyarta domin a tabbatar da ahlul baiti kaga alaƙa kenan sai gashi kuma yanzu ka gashi a dama a Iran take kuma dama an ce Faris ana nufin Iran to kaga wannan kenan a fili yake mas'ala ta ɗari da hamsin da tara wa yuqalu aidan kuma za a ce أنتم تعتدون بما جاء عن طريق أئمتكم من أهل البيت كما تزعمون كنا cewa. kuna riyawa cewa ku kuna ɗaukar abin da ya zo ne ta hanyar imamanku na ahadul baiti kamar yadda kuke riyawa wa ma'lumun annahu lam yudrik ahaduhum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam a cikin waɗannan a'immomin naku babu wanda ya riski annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mumayyizun alhali ya kai matsayin mumayyizi mumayyizi shine dan shekara bakwai سوى علي بن ابي طالب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه شي كاين يا حد النبي صلى الله عليه وسلم عن حالي يا زمن مميز amma a immomin nan guda goma sha ɗaya tun daga sayyidina alhassan da baki ɗaya sayyidina alhassan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina alhassan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina alhassan yana da hadisai da cikin hadisansa wanda kowa ya sani حتى الأربعون النووية أن أنبتيش أتكي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة wal kadhiba riba wannan hadisin sayyidina al-hasan shi yasa al-imam an-nawawi da yazo ambatan hadisin sai ce an abi muhammad al-hasan ibn ali sibti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa rayhanatihi haka sai al-imam an-nawawi ya masa wannan taken shi an abi muhammadi an karbo daga abu muhammad ashe sai na alhassan na da ɗaki sunansa muhammad alhassan ibn aliyin shine alhassan dan ali radiyallahu anhu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi sallama ta bangaren iyassa shine sirri wa rayhanatihi kuma ɗan lelansa wanda yake jin ƙanshinsa ya ji daɗi raihana kenan manzon sama ya ɗaga sayyidina alhassan da alhussein wata rana ya ce kuma raihana taya ya ce waɗannan jikokin na wasu biyu ina jin daɗin ƙanshinsu kamar matsayin fulawoyi na suke to kaga sayyidina alhassan ahlus sunna suna da riwayar da suka masa ya aka karɓa to duk waɗannan a'immomin nasu ba wanda ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mumayyizun tiwa aliyin in banda sayyidina ali fa hal sayatamakkanu min naql kulli sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam lil ajyal min ba'dihi to shin wannan shi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi kadai zai iya ruwaito ma al'umma ga baki daya wanda za su zo bayansa duka abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama ku ji wannan tambaya shin sayyidina ali shi kadai zai iya ruwaito ma al'umma ga baki daya amma kun san duk dama in shi a sai da suka kirkiro wani hadisi suka ce manzo Allah sama wai ya ce ma sayyidina ali ana madinatul ilmi wa aliyun babuha manzon da ta sama wai ya ce shine birnin ilimi shi kuma sai na ali shine kofar birnin wala tudkhalu almadinatu illa min babiha ba a shiga birni sai ta hanyar kofa haka suke riyawa ko to kun wannan hadisi ne na ƙarya sarka in aka tambaye ka aka ce yanzu sayyidina ali zai iya goyito duk abin da ya shafi addini gabaki daya ai kaga akwai mutanen da suka rawaito hadisi amma hadisi ne na ƙarya aka danganta mana na Aisha malaman ahli sunna sun faɗi cewa hadisi ne na ƙarya saboda adalci cewa suka yi khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-humayra wai ku karɓi rabin addinin ku daga wa'ad janna na na Aisha radiyallahu ta'ala anha rabin ilimin addini ba a wajen ta yake ba a malama ce tana da ilimin ta amma ba ba rabin ilimi yana hannunta bane Allah subhanahu wa ta'ala a cikin falalarsa ya baza iliminsa ya baza ilimin addinin nan a sahabban annabi sallama kowanne da inda ya fice kuma kowanne da abin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi falala da baiwa ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wasu sun fi wasu yawa riwaya to ba za ka samu cikakken addini ba sai ka yi riko da duk abin da sahabban annabi sallama suka ruwaito sawa'un sun kasance daga cikin ahalul baitin sa ko ko a falalarsu ta sahabbantaka ce ba su da alaka da manzon sama ta jini shikenan ka huta amma ka ware wasu ka ce su kaɗai ne za ka karɓi ruwayarsu tabbas ba za ka samu kashi ɗaya a cikin ɗari na addinin ka ba to balle sai na ali shi kaɗai kaifa zalika yaya haka wa qad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakhlifuhu fi ba'd al-ahyan wani zubin ma manzo Allah sallallahu ma idan zai tafi wani waje sai ya bar sayyidina ali a gida to abubuwan da za a je a yi a can ina ya gansu aw ya ba'athuhu bi i'tirafikum ko kuma manzo sama yana gida Madina sai ya aika sayyidina Ali wani sako bi i'tirafikum ku kan kun tabbatar da haka fa huwa lam yakun murafiqan lirrasul sallallahu alaihi wasallam tiwala waqtihi ai sayyidina Ali bai zama kullun tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a tsawon rayuwarsa to ya za a yi iya waito abubuwan addini gabaki daya su kuma 'yan shi'a sun ce ka'idar su ita ce ba za su ruwaito komai ba sai abin da ya tabbata daga a'imman su na ahlul baiti to sai na ali shi kadai shi kadai ne ga annabi sallama ya rayu da manzo Allah sallama har ya girma sai na al-hasan yaro ne a lokacin da annabi ya rasu sai na al-husain yaro ne lokacin da annabi sallama ya rasu sai na ali shine ya cika a matsayin namiji wanda ke da ilimi yake da fahimta yake da haddace abubuwa har fa manzo Allah ta sama ya rasu sai su sai na alhasan ba su wuce su zo yi sujada su hau bayan sa ba wanda ko zai zo liman ya sujada ya haye bayan liman anya babba ne kato ya zo ya haye bayan liman liman ya sujada kato babban mutum kaga wannan na nuna yara ne saboda soyayya sai sayyidina alhassan ya zo ya hau bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ta sallama sai ya daɗe bai ɗago daga sujada ba to kaga ashe sayyidina ali shi kadai a cikin a'imman shi a goma sha biyu shi kadai ne yake da ahaliya ya ruwaito abu daga annabi sallama to shi kadai da yan shi'a suka ce ba za su karbi kowace riwaya ba sai daga a'imman su to sayyidina ali ne kawai ya ga abin da manzo Allah ta sallama yayi sannan a faɗi wannan tsakani da Allah a faɗa maka wannan kai ka kaga amma musuluncin nan ai adalci musuluncin nan namu cike yake da ilmoma cike yake da abubuwa ai ko qur'ani kawai ka ce shi kadai sai na al kawai zai goyi to ai ka dora masa aiki da yawa to kaga wannan magana ce mai haɗari أيضا ما لا يشكما كيف سيستطيع علي نقل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تو يا كما سيدنا علي زي يغويتو من أبن من زلسل كي أشكين جدنسا رأيو السدشيد إيالان سيهاجي يغويتو من التي اختص بنقلها أزواجه وند ما تنسني كو سيدي دامت سغويتو يد من زلسل كي سادوا إيالان waye zai ruwaito in ba matan shi ba sai da ali zai iya wannan riwaya ba zai ruwaito ba bai bai gani ba ya manzal sama yake kiyamun laila a cikin ɗakin matansa da daddare sai da ali zai ga wannan ba zai ga wannan ba to kaga idan aka ce kawai waɗanda su ne za a karɓi su yan shi'a suka ce ba za su karɓi riwaya kowa ba sai a immansu to kuma ga abin da aka faɗa imamun su kwara ɗaya ne wanda ya girma ya kai matsayin mahaddaci wanda zai iya riwaya daga manzon Allah ta salama to shi kadai zai iya ruwaito abinda sahabbai dubbai dubbai suka ruwaito malaman hadisi suna lissafa cewa sahabban da suka yi riwaya wanda aka tabbatar akwai hadisansu aka tattara su suna cikin musnadat suna cikin sunan suna cikin siha suna cikin ma'ajib sun fi dubu ɗaya sun fi dubu ɗaya su ne suka haɗu suka ruwaito mana waɗannan riwayoyin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi yake sallah ya aƙida shi take yaye zakka yaye hajji yaye azumi aikin hajjin da manzo Allah sama ya na ban kwana sahabban da suka je aikin hajjin nan sun fi dubu ɗaya kuma manzon sama ce musu yayi khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada ku zo ku karɓi aikin hajjin ku daga gare ni ina tsammanin kila daga bana ba za ku sake haduwa da ni ba su suka waito mana hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam sallarsa da yake yi a masallacinsa cewa yake yi sallu kama wa aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to kaga ashe mutum ɗaya ba zai iya riwayar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wacce take cike da ababen koyi masu ɗimbin yawa mutum ɗaya ba zai iya ruwaitowa ba ɗaiɗai kun mutane ba za su iya ruwaitowa ba a ana buƙatar dubbai dubban mutane ake buƙata shi yasa Allah ta'ala a cikin hikimarsa sai ya tattara waɗannan bayan Allah nagari sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka haddato mana alqur'ani suka ruwaito mana hadisan manzon Allah sallama duk abin da manzon Allah sallama yake yi waɗannan mutanen hatta adadin farfarar da ke gashin manzo Allah sama sai da suka kirgo mana to da kada wani ya zo ya rugo da gudu ya siffanta mana manzo sama ba haka yake ba sai da suka faɗa mana farkar annabi sallama guda nawa ce tsakanin kanshi da gemunsa suka waito mana ya manzo Allah sallama halittarsa take shin shi dogo ne ba dogo bane shin shi gajere ne ba gajere bane a'a huwa ruba'a tsaka tsaki ne in ya shiga cikin masu tsawo ba su kera shi a ganin shi kaman a ganin shi a abin nan ɗinsa a ƙugunsu sannan idan ya shiga cikin gajeru ba za a ga ya kera su ba wani hoto da ake nuna wani wani wani abin nan wani wai a aikin hajjin bara aka gan shi wani mutum ya fi kowa tsawo jama'a ba su wuce nan ɗin shi an ce shi ya fi kowa tsawo yanzu a duniya kwanaki na je na labarai wai sun haɗu da wanda ya fi kowa kuma gajarta a duniya suka haɗu su suka haɗu da wanda ya fi kowa tsawo a duniya da wanda ya fi kowa gajarta a duniya Allah ya haɗa sun haɗu da juna shi wancan a hoton da ake nuna ba gabaki ɗaya mutane haka za ka gan su fa kaman kwadanni a abin nan ɗinsa ɗan ƙasar turkiya to manzon sama ba dogo ba ne can duk sun ruwaito mana wannan to kaga mutum ɗaya ba zai iya ruwaitowa ba malin ce idan malin ya ce kenan fa'aliyun li wahdihi lan yastati'a naqla jami'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilayhi sayyidina ali shi kadai ba zai iya ruwaito muku ku yan shi'a gabaki ɗaya rayuwar manzo Allah ta salama ba sunnar manzo sama rayuwarsa rayuwarsa rayuwar manzo Allah ta sallama ya komai fa so ake fa a samu ga yadda manzo Allah ta sama yayi ga abinda da manzo sama ya ce kaga sai na ali shi kadai ba zai iya ruwaitowa ba to kuma sun sa ma kansu kaidi sun ce suna karban abin da ya tabbata ne daga a'imman su to imamin su kwara ɗaya ne wanda ya rayu da manzo Allah sama rayuwa ta girma sauran guda biyun sun rayu da shi amma suna ƙanana sauran kuma gabaki daya tun daga imaminsu na hudu har imami na sha biyu to ba wanda ya ga manzo Allah ta sama a cikin su idan imaminsu na hudu zai ce imami na uku ya ruwai ya bashi riwaya shi kuma na ukun ya ce kila na farkon ya bashi riwaya baban shi to kaga ai baban shi ba zai iya waito komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai an sha yi masayidina Ali tambaya sai ce ku je ku tambayi na Aisha ita ce a cikin gida manzala sun yake wannan ne ban sani ba adalci ita ma kuma an sha mata tambaya sai ta ce ku je ku tambayi sayyidina Ali shi ya fita tare da manzo Allah ta sama lokaci kaza ni ban fita tare da shi ba to haka waɗannan sahabban suke ma kansu adalci suke ma junan su adalci innahum ikhwatun ba'dhum min ba'd ɗan uwan juna ne kai ne daga baya aka zo aka raba maka aka sa maka gada kuma da aka sa gada ka tsallaka tun aka balla gada ba za ka iya dawowa ba abu ɗaya ne kuma ikhwatun ba'duhum min ba'd in uwan juna ne sahabban manzo Allah sallama da as-sahaba da ahlul qaraba abu ɗaya ne ba su da su ba su san wannan rigimar ba ba su san bambancin nan ba daga baya aka kirkiro aka karantar da kai aka dora ka aka ce ka ƙi su ka ƙi wasu ka so wasu masu abin da suka sani su yan uwan juna ne kuma sun rika karuwa da juna abin da wancan bai sani ba sai wancan ya sanar da wancan yadda da juna an samu musahara an samu auratayya tsakanin juna abin da ke nuna rayuwa ɗaya akai to abin da mutum zai ya ceci kansa shine ya tsaya ya buɗe zuciyarsa ya buɗe ƙirjinsa ya tsaya ya karatu karatu na Allah da annabi kada mutum ya ƙara rayuwarsa a yawo da guje-guje da sa baƙaƙen kaya akwai tausayi a cikin wannan al'amari mutum ya ƙara rayuwarsa ya tsufa amma bai san addininsa ba bai san daga ina aka taho ba bai san inda zai tafi ba shi ne abin tausayi kuma mun sha faɗa cewa mafi yawancin wanda suke waɗannan ake aka ja su wallahi ta bai bai aka ba su kawai bai aka ba su daga fatan mu Allah mu saki ya ƙara mana ganewa wanda ba su gane ba Allah mu saki ya gane da su Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu fitinin da suke faruwa a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su gabaki ɗaya ya tseratar da mu gabaki ɗaya ya fitar da mu daga cikin wannan damuwa Allah maɗaukacin sarki waɗanda suka rasu ta sanadiyar irin waɗannan fitinin muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu Allah maɗaukacin sarki ya musu rahama Allah maɗaukacin sarki ya shigar da su aljannarsa sannan kuma waɗanda ba su da lafiya a yanzu a sanadiyar waɗannan fitinu a dukkan garuruwan da fitinin suka afku ko suke afkuwa ma Allah madauki saki ya ba su lafiya kuma ya sa kafara mu kuma Allah madauki saki ya ci gaba da tsare mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu tashi mas'ala ta 160 saura mas'alolin ba su da yawa وعليكم السلام zuwa ne? kai baka gano sunan ba na ni ma ban san shi ba na ban ji ba ban ji ba wannan abubuwa ne na ku ake zuwa ku je ku ku kuke zuwa ku je ku ta wahalar da kanku in ka je in ka je haka za a ta sa maka shubha ai ka yi karatu karanta littafi shine abu amma ba matakin mutum ya zo ya ta jayayya bane da wani kuma cikin abin da ke hana ma mutum ilimi akwai jayayya mu magabata magabatan mu sahabbai da tabi'ai sun hana min musu ko idan Allah yana son ya batar da mutum sai ya bashi jayayya ma halaka qaumun ba'da hudan illa utul jadal so daga ba, ba magana ce ake ta ilimi tattaunawa da yan bid'a ba aiki bane na ɗalibin ilimi tattaunawa da yan bid'a tattaunawa ce da malamai suke yi kuma shi ma yana da sharadi ba ko da yaushe ake son a tattauna da 'yan bid'a ba domin wani zubin na sha buga mana misali duk waɗanda ba kan manhajin ahlus sunna wal jama'a suke ba to burinsu shine a ce gashi wani daga cikinsu ya taɓa tattaunawa da malamin sunna shi wannan alfaharin shi na ba ku labari a nan garin wani ya taɓa tashi na san shi ina nan bai mutu ba da ran shi ya tafi wajen mala abaka gumi zai jayayya da mala abaka gumi mala abaka gumi fito ya zaya da ta ko ya zo neman taimako ne ai ya zo ne jayayya da mala sai mala ya ajiye mushi takalmi ya wuce ya tafi shi ya shige wa shi gida sai dawo nan garin yana cewa ya je kaduna ya haɗu da gumi sun yi jayayya da shi ya kada shi to kage yin wannan ke to haka suke shi yasa magabata su ba su akwai a shek taqiyuddin taqiyuddin hilali ɗaya daga cikin malaman ƙasar Morocco ne wani ya taba zuwa sun taba tattauna da wani babban malamin shi a ɗan ƙasar iraki ɗan jihar najaf shi kenan suka tattauna ba fa wani tara jama'a aka yi ba suka yi tattaunawa dai haka kawai shi kenan sai ga shi gidan rediyon iraki na najab din yana ba da labarin cewa ai babban malamin sunna a shakta dinin hilali sun yi jayayya da wani ba ƙauye cikin 'yan shi'a cikin ƙauyawan shi'a ba su ma faɗi ko sunan waye ba kuma ya kada ta dinin hilali to ina ga manya-manyan malamansu to kaga shi yasa magabatan mutuntun su ba ba ba ba ba, ba jayayya suke da su karatu ake a karantar da mutane in kana yin karatu kana yin karatu duk wanda za a kawo maka sai ka zo ka karanta a kansa kuma misali Talha ibn Ubaidillah da da da, da Zubair ibn al-Awwal ahalus sunna bai san tarihin su bai da damuwa kaga suna cin al'ashar al-mubashshirun bil janna ya akai kowannen su ya rasu yaushe ya rasu kaga wannan babban aiki to kula da wannan yana tasiri so da ka ba a matakin mutum na ɗalibin ilimi mun sha mutane nasiha tattaunawa in kana da aboki wanda ba kan man ahajin ahalus sunna wal jama'a ke kuma dole sai kun yi abokantaka sai kun tsafiran ƙasa kun tsafiran Najeriya ba abubuwan faɗi nan a Najeriya da yawa yanzu yanzu ko rigingin abubuwan da suke faruwa kuka zauna za ku tattauna akai abin da ya faru jiya da shekaran jiya ai za a samu labarai da yawa za ku yi yin awa kamar biyar kuma mutum bai da abin yi kenan ko in dai har za ka zauna kana fira kana da lokacin da za ka yi fira to ni ina ganin ya kamata mutum ya ɗauki wannan lokacin ya sa shi ya zama masa mai amfani ya kare ka je ka ɗau jarida ka karanta domin sai ka ƙari ƙila in ma ba ta hausa ba ce ka ƙari ko ta hausa ce sai ka ƙari da wata kalmar da baka santa ba in ma baka ƙari da labarai ba to shi ne wannan yanzu kaga wannan sai ka ɗauko a ina aka kashe sai na azubai ibn al-awwam a ina aka kashe sai na abu bai ibn al-jarra su waye su to daga nan ne zaka iya gane ba wani ya zo ya ce maka dan shi'a ya ce wai ɗaya ya kashe ɗaya ba to ina shi ina ruwan shi da su shi da a wajen shi suna wuta kaga bai san su ba ma so ka babu yadda za ka yi ɗan shi'a ya maka adalci ya faɗi tarihin wani sahabi na gaske ba ɗan shi'an da zai yi adalci ya yi ma ya yi ma ya yi ma ya yi ma kamar yanzu misali inyamurai ne da suka kashe saddauna inyamurai zai bada tarihin gaske na saddauna ka je ka karanta rubuce-rubucen da suka yi bayan kashe saddauna dalilan da suka sa aka yi masu saddauna juyin mulki ka je karanta rubutan da inyamurai suka yi ba su suka yi saddauna ba sai za nan inyamurai ya masaddauna adalci wannan misali ne nake buga maka na kusa kusa to babu yadda za a dan shi'a ya masa habi wanda shi an gina aqida sani akan ya fada da shi sai za a masa adalci kada ka taba tsammanin dan shi'a zai rubuta littafi wai ya bada tarihin wani sahabi ya wannan sahabin adalci a wajensa sahabin fa na wuta to wanda ya riga ya kai shi wuta kuma ba musulmi bane shi ai shi ke na gama maka magana to me kuma kake nema bayan wannan kaga wannan kenan so da haka mutum ya je ya karanta tarihin jamal rigingimun da aka yi na jamal a zamanin sayyidina ali da kuma saffe duk zai ga waɗannan abubuwan da suka gudana kuma a littafai ingantattu yasa na gabatar da wata lacca a cikin zaria ina jin ko sati biyu ne da suka wuce akan kaifa na ta'amal ma'al fitan allati waqa'at bayna sahaba ko kaifiyatu ta'amul ma'al fitan allati waqa'at bayna sahaba ala manhaji ahli sunna wal jama'a ya za a yi mu'amala da rigingimun da suka faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a tsarin man a tsarin ahlus sunna wal jama'a ya ake mu'amala da waɗannan ka sani mafi yawancin duk abubuwan da aka ruwaito din nan duk mafi yawanci ƙarya ne kashi kashi casa'in a cikin abubuwan da ake dangantawa sun faru na rigingimu tsakanin sahabbai kashi casa'in a cikin ɗari ƙarya ne kashi goma ne ya tabbata kashi goma ne ya tabbata kuma ko a wani littafin za a faɗa maka ai su masu tarihi abin da suke yi so tari za su kawo maka abin da su ce ya faru da isnadi kamar ibnu jarir na tabari al-imam ibn jarir na tabari malamin sunna ne amma da ya tashi rubuta littafinsa na tarihi tarihul umami wal muluk sai ya kasance ka'idar da ya sa ma kansa ita ce kawai zai tara riwayoyi ne malaman hadisi kuma suna da ka'ida in ka kawo riwaya da isnadi to ka gama da mutum ya rage nashi ya je ɗau wannan isnadin ya bincika ya tabbata ko bai tabbata ba to abin da ibn jarir yake ko mafi yawancin waɗanda al-imamu jarir ne tabari ya dogaro da su ta hanyar riwaya a cikin wannan littafin nasa tarihul ummi wal muluk mafi yawancinsu shaidanu ne maƙaryata ne irin su alwaƙi to kaga duk wannan ilimi ne mai zurfi da ake buƙatar mutum ya yi bincike ya yi karatu sosai mataki mataki mataki mataki mataki ba zamani ba lokaci bane na rigima ba lokaci bane na mutum ya sa kanshi a cikin hayaniya lokacin da mutum ya zauna ya yi karatu babban tsira ke idan fitinu suka yawa a cikin al'umma abu na farko da zai tsiratar da ke shine karatu in an ce fitinu ana nufin rigingimu na addini wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza ba mu zaton cewa da za a mutum zai buɗe gidan rediyo a najeriya ji malami na an sa wani ana yana cewa shi mu ɗan shiya amma ga shi muna gani فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا wanda ya rayu a cikin ku zai ga saɓani mai yawa to gashi nan muna gani ina tabbatar muku ba fata nake yi ba nan gaba dan yan kala kato su ma sai sun sai fili a gidan rediyo to da ka in kana son ka kuɓuta shine ka zauna ka yi karatu mutum ya yi karatu sosai da ikhlasi karatun da ake fata ya haifar da aiki na gari karatun da kake kana fatan ka samu shiriya ba karatun musu ba ba karatun jayayya ba ahli sunna ba su yin karatu dan jayayya ko dan musu da wani kuma ko raddi suke ba suna raddi bane na morewa a'a ana bayanin yadda abu yake shi ke mun fahimta so daga wannan magana dai a takaice ƙarya ce amsa da nake son baka kenan na maka tarbiyya ne sannan sai na ba da amsa magana ce ta ƙarya ba littafi ingantacce da ya tabbatar da wannan sai littafan yan shi'a wanda su kuma ba yadda za su yi masa habbai adalci domin makiyansu ne makiyinka ko in zai ba da tarihin ka ba zai maka adalci ba na'am na buga misali na saddauna tura inyamurai da suka rubuta suka kashe saddauna suka rubuta tarihin dalilin da za su kashe saddauna ai an samu baturan da ba ruwan shi ko dan kasar ingila ya zo rubuta asalin me za a kashe saddauna ya rubuta littafi littafin ya fi wannan girma da turanci ya faɗi yadda abubuwan suka taso suwaye suka shirya kuɗin daga ina aka shiryo ya aka yi aka zo yau aka shirya har aka zo aka kashe saddauna duk ya faɗa a cikin littafin kuma shi bai goyon bayan kowa to haka ake yi amma in dai makiyinka zai bada tarihinka wallahi ba zai ma adalci ba ga makiyan manzo Allah sama nan suna rubuta tarihi kansa suna faɗin miyagun maganganu game da shi mutum ne wanda ya rayu mai son ziddaje ne ko ba haka suke faɗi ba amma kuma a cikin turawa aka samu wanda ya zo ya rankin ɗin manzo Allah sama ya zaɓo wasu mutane ɗari ya ba su matsayi manzo Allah sama ne na ɗaya yace su ne mutanen da suka fi tasiri ya zaɓo su su ɗari su suka fi tasiri a duniya tun da Allah ya kafa ta tun da Allah ya ƙagi duniya to waɗannan mutane ɗarin da ya zaɓo su suka fi kowa tasiri ya gabatar da annabi sama duk da shi kirista ne ya gabatar da annabi sallallahu alaihi akan annabi isa annabi isa ne na shida a cikin littafin manzo Allah sama shine na ɗaya a ciki yace za a yi mamaki shi ba musulmi ba kirista ne shi amma ya gabatar da manzon Allah su salama akan annabi Isa yace saboda dalilai dalili na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha rayuwar abin da ya zo da shi na sako ya shafi kowane bangare na rayuwar mutane annabi sallallahu ya taba rayuwar mutane ta aqida annabi sallallahu ya taba rayuwar mutane ta tattalin arziki ta siyasa ta zamantakewar yau da kullum ta diplomasiyyar kasa da kasa ya ce amma annabi isa alaihissalam ta bangare ɗaya ya taɓa rayuwar mutane shi ta bangaren aƙidarsu ruhinsu kawai spiritual aspect na rayuwarsu kawai abin da ya shafi ruhinsu imani shi ya taɓa amma bai taɓa iktisadi ba ba tattalin arziki domin a cikin a cikin a cikin in ka ɗau New Testament babu bayanin tattalin arziki muku ga nan ka duba yadda aka yi bayanin yarba aka yi bayanin kasuwanci a cikin qur'ani manzo Allah sama a cikin hadisansa ka je da ya bayanin yadda ake ake noma yadda ake noma manzo Allah sama saboda ya nuna maka muhimmancin noma yace idan ya rage saura takwan ɗaya ai hura ƙaho kiyama ta tashi ɗayan ku ya zo ya ɗauki wani wata tushiya zai dasa ta to kada ya yi sai ya dasa kada ya cire sai ya dasa saboda nuna muhimmancin gona sannan manzo mai nuna muhimmancin kasuwanci shi attajul aminu الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين dan kasuwan da ya zama mai amana mai gaskiya ranar lahira za a tashe shi tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi hadisi ne sahihi zai shiga cikin tutas ba wai ya zama su ba a'a zai shiga cikin tutas to kaga wannan kenan to mai tarihi ana buƙatar ya zama mai adalci to su kuma yan shi'a ba za su taɓa adalci ba ba yadda za su masa habba annabi sama adalci to kaga ba za ka ɗau littafin da ɗan shi'a ya rubuta akan sahabi ka karanta ba ka ce wai za ka yi imani da wannan ko kuma shi ya faɗa maka ya ce ai kaza Allah shiryatar da mu wa sallallahu wa sallam wa ba'a an tambaya to wannan rigingimu an sha bayani kan abubuwan da ya kuma in fitina ta yawa a cikin mutane mutane zuwa suke su ma kansu fada tabbas dai waɗannan abubuwa da suke faruwa muna tsokana Allah kowa ya kansa hisabi tsakanin shi da Allah ne yake gabatarwa wanda ya saba ma abin da Allah yake nufi yake so sai ma kansa hisabi haka magabata suke yi in fitina ta yawa aka ta kasa ci ta kasa ta ka an kasa gane me ake nufi to abu na farko shine mutane su makansu hisabi kowa ya makansa hisabi sannan kuma mu guji surutu da bai da amfani sabci faɗi dole kai duk abin da ya faru kai kuma kana ta cewa ai abu kaza ne mutum ya fassara ana son mutum ya kama bakinsa abin da ya bayyana a gare ka na fili ka yi bayani kansa wanda ko bai bayyana a gare ka ba ka ban ma Allah iliminsa sannan mutane su yawaita addu'a da tuba da istighfari cewa Allah madaukakin sarki mun tuba ka yafe mana wannan damuwa ko ba abin fa bai shafe ka ya fa shafe zuciyarka ni dai tun da aka kai harin nan na Kano ran juma'a to tun ranar ban da lafiya su da abu ne da ya wuce tunanin mutum mutane suna sallah wa kake duk duk tunanin ka mummunan tunani wa yake wa wa suke nema su waɗanda suke nema mana su je su kashe su misali me laifin mutanen da suka zo masallaci su sallah me laifin su menene laifin mutanen da suka zo su sallah wa suke goyon baya me suka yi wace gudunmuwa suka bada la na qatalahum wala jamal abin zai dore maka kwakwalwa ka kasa fahimtar me ake nufi da wannan fitinar waɗanda suke shirya waɗannan fitinar ta bayan labulai cikin duhun dare me suke nufi kaga ana buƙatar addu'a addu'a kuma a tanadan mata sharaɗin karɓan ta fa ba addu'a haka nan ba domin addu'a ba haka nan kawai ake yin ta ba dole sai da sharaɗin ta ba haka nan kawai ake addu'a ba shi kina a ce ai addu'a a addu'a na da sharaɗa a ci halas bayan an ci halas a ai ikhlasi lokacin da za a yi addu'an nan ka a haɗa Allah da kowa a cikin addu'a sannan a ji cewa tabbas Allah zai anshi addu'a kada a riƙa yin kokonto ko ana shakka cewa Allah zai ansa ko ba zai ansa ba a ji Allah zai ansa kuma sannan a riƙa zaɓen lokuta masu tsada lokacin da aka gabatar da wani aiki na alkhairi sai a yi addu'a mutum ne a sujada sai ya roƙi Allah Allah maɗauki zaki waɗannan fitinu da suke afkuwa a ƙasar nan Allah maɗauki ya kawo mana ba ƙasar nan ba kawai face fa an riga an shirya ma ƙasashen musulmai kowace ƙasar musulmai yau akwai irin shirin da aka mata kuma abin yana tafiya a tsare yadda suka tsara daki daki daki daki yanzu dai mu a afirka nan in ka kawo najeriya to za ka faɗi kenya ita mali da somaliya dama waɗannan an riga an gama da su domin somaliya yanzu ai ba ƙasa ba ce ba ƙasa ba ce somaliya ƙasar mali ma ta tashi daga ƙasa mu ne irin su kenya musulman kenya ko satin da ya wuce sai da aka rufe wani masallaci haka nan gwamnati ta ce a rufe masallacin masallacin juma'a ƙato a babban birnin ƙasar mombasa sai da aka rufe masallaci to haka allah ya jarrabe mu duk inda ka koma musulmai a halin da muke ciki kenan in ka koma siriya ga sunan ana nuno su an tarwata ƙasa daga idan in tarwata ƙasa mutane sun koma ka duba yadda ruwa ruwan sama ana tsananin sanyi ga ruwan sama haka za a nuno su ga nan a cikin kwaɗani a cikin taɓo ‘ya'yansu suna yawo a cikin taɓo ga iraki an kirkiri wata ƙungiya wai wai ƙungiya wai wai addaulatul islamiyya su ne fa irin yan boko haram ɗin mu namu nan wanda ba a san su ba kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmai a yau a cikin duniyar na akwai irin sharrin da aka kulla mata kuma musulunci shine ba a son ya ci gaba mu Allah ba azzalimi bane kasashen waɗannan arnan manya-manyan turawan nan sai ya zama kuma a nan musuluncin yake yake cin su kamar cin kamar wutar dare rahoton da aka fitar wannan satin cewa sunan da ya fi kowane suna karkuwa a ƙasar ingila shine muhammad sunan da ya fi kowanne shahara ya fi karuwa a tsakanin mutanen ingila shine muhammad to a mata maryam da aisha sannan a mazan bayan muhammad akwai ibrahim da umar wannan sunayen su ne a bincikensu kazan su haka suke zama ya ce ai wani bincike mu ne mu duba mu da irin waɗannan abubuwa kai mu da ka muke rayuwa ka san ya ka mu kai in kai mutum magana ce ma tara to su dai yin waɗannan abubuwan ba su rena to binciken su abin da ya tabbatar sannan wani abin daɗi sunan da ya fi ƙasa shine sunayen sarakunan su irin su George irin su William sai ƙasa suke ta yi shine sunan da ba a tsawa to kaga wannan abin Allah ne nan kuna ta kashe musulmai kuna ta haɗa rigingimu a ƙasashen musulmai da gangan waɗannan abubuwan waɗannan musulmanin fa su suke shiryawa su ne la'anannun Allah waɗannan alyahudu wannan nasara da kake ga ake su suke duk shirya waɗannan abubuwan to su kuma a can ƙasashen su ga musuluncin sai cin su yake wanda ke nuna dama a ka'idar musulunci idan ka kalli damuwa to ka kalli kuma farin ciki sai sa malamai suka ce idan aka yi mutane bayani akan alfitar to a musu kuma bayani kan almubashira ga fitinu nan suna afkuwa ga kuma bisharori nan kaga hadisan manzo sama suna ta gaggantuwa to so da kan mu gazgata Allah mi imani da Allah mi ma Allah da'a mu bar saban Allah mu roki Allah Allah madaukaki ya kara wa musulunci daukaka fitinin da suke afkuwa kuma Allah madaukakin sarki ya kawar mu da musulmai gabaki daya sannan waɗanda Allah ya sa suka afka a ciki su kuma Allah karɓe su a matsayin waɗanda ya gafarta mawa ya ji kansu ya shigar da su cikin aljanna waɗanda kuma ciwo aka ji aka saman musu da ciwo su kuma Allah ya ba su lafiya to shi ne abin da ya kamata a ce musulmai su riƙa yi amma ba ka da wani abin da za ka yi fiye da wannan surutu bai da amfani a ta surutun gari kawai musu bai da amfani malam ne kace eh
ya umarci wa mutane su yi azumi da kwana uku a shugaba a ranar juma'a da zama su Allah. Wannan to shi dai ita dai ibada ana son a yi ta amma dai ba wai a ce wani abu malamai suka ce idan wani abu ya aku ba za a ce mutane su yi azumi ba don wannan amma dai dama mutum ranar alhamis ai ranar azumi ce dama a sunnancen manzon Allah salama ya sunnanta ya azumi ranar alhamis so daga mutum sai ya azumin sa ranar alhamis wato jibi kenan in kuma yayi lokacin da zai sha ruwa manzon sama ya tabbatar da Allah na karban addu'ar mai azumi eh manzon da sallallahu ya ce addu'o'i bi ba a ba ba ba ba ba ba a cin karbas addu'a lokacin buɗe baki da kuma addu'ar da ake lokacin da ake ruwan sama to to mutum yayi amma wara cewa a yi azumi ranar kaza ranar kaza ran kaza a roƙi Allah to wannan ba magabata ba su yin wannan in wani abu ya aku su ce a yi azumi dan a yi addu'a a'a ana alhamis dama ana azumi sau daga duk wanda Allah ya bashi iko ya azumi ranar alhamis sai ya amfani da wannan damar ya roki Allah sannan kuma addu'a ana buƙatar ta akwai lokuta da yawa yanzu ko sallan nan muka gama mutum sai ya addu'a kafin ya tashi wannan fitina Allah madaukakin sarki ya fitan mana da ya kawo mana da ita cikin sujada ƙarshen tahiyya duk lokuta ne da ittifaqan ana addu'a ana roƙon Allah madaukakin sarki bukatu sai mutum ya yi sadaka ba sai an yi azumi cewa ko a yi azumin kwana uku ba a ciki wannan akwai cakuɗe wa khida'un sannan akwai yaudara tamwihi shine cakuɗa abu اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين